أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار العظيم سؤال وجواب على كتاب الأخضر زام تاشي كتاب الساوي daidai tambayar da yake cewa su'al ma hukuman ashara fi salatihi biyadihi aw rasi me hukuncin wanda ya nuni a cikin sallarsa nunin da hannunsa ko da kansa an ce ina abu yake yi nuna hannun shi ce can ko an ce wani na nan sai ka karkata kanka kace eh misali jawab wa man ashara fi salati wanda ya ishara a cikin sallan sai ya nuni biyadi aurati da hannunsa ko kansa wala shi alai babu komai akan shi su'al ma hukumu man karrara al-fatiha ta sahiyan me hukuncin wanda ya maimaita karatun fatiha da mantuwa jawab wa man karara al-fatiha ta sahiyan wanda ya maimaita karatun fatiha da mantuwa sujada bada salami sujada bayan sallama wayan kana amidan amma idan da gangan ne yayi fa zahir to magana mabayyaniya al-butlan shine lalacewan sallarsa su'al ma hukum man tazakkara surata ba'da ba'da hina'ihi ila ruku'i ma hukum me hukuncin man tazakkara surata wanda ya tuna da sura badan hina'ihi ila ruku'i bayan sunkuyansa zuwa ga ruku'u ana ji a saurara da kyau sai da ya ruku'u sai tuna fatiha kawai ya biye sura ba an gani jawabu man tazakkara surata duk wanda ya tuna da karatun sura badan hina'ihi ila ruku'i bayan sunkuyawansa zuwa ga ruku'i fala yarju iliya ba zai dawo ba an gane ba zai dawo zuwa karatun ba tunda ya riga ya yi ya riga ya sunkuya zuwa ga ruku'i to ba zai dawo ya miƙe karatu ba amma zai sujada kabli an gane an fahimta to tunda ai ya rage ni ko ba ka ba ita sura ya sunna ce kamar yadda na gamu karatun sura tana daga cikin ita sunna da ƙwara ɗaya talin an bari za a yi mata sujjada sual ma hukuman tazakkarar sirra me hukuncin wanda ya tuna da ɓoyewa ka gani wato bayyana waye sai da ya gama kafin ya rukudi sai tuna ɓoyewa ake yi ka gani amma Allah ce ka bai rukudi ba na'am awil jara ko kuma tana da bayyanawa ɓoyewa yi sai ya gab da zai ruku sai tana a yi bayyanawa ake ƙabla rukuyi duka kafin rukuyi jawab amman da zakarar sirra wanda ya tana da ɓoyewa awil jara ko kuma bayyanawa ƙabla rukuyi kafin ya ƙulla rukuyi a adal karata to ya so zai mai ta karatu idan bayyana ake ko sai ɓoye sai da gama zai yi ruku ke na zai tuna bayyana ke to kai sai ce alhamdulillah ya rabbi sai ya bayyana ya maimaita karatu idan bayyanawa ya yi a wurin da ake buga kafin ya ruku ya tuna to ya so ne ya maimaita karatun a ɓoye an gane ka ji ko to ga wani sabon matsala fa in kana zalika fi surati wahadaha idan sura ne idan matsalar da aka samu a iyakan sura ne bata shafi fatiha ba kila ya yi fatihan a bayyane wurin sura ne ya ɓoye sannan ya tuna to in haka gani ce a sura kaɗai a ada hatu ya sake sura wala su yi alaihi ba zai sujjada ba ka gane amma wai in kana fil fatiha idan kuma a cikin fatiha ne ko fatiha da sura a ada ya sake fatihan da suran amma idan har ya shafi fatiya to wasu zaraba da salami sai ya yi ba'ati ka gani? to da ya bar wani sunna wanda ya sha farilla shine boye fatiha ko sirrinta ta Allah ta kun gane na'am insha Allah wayan fata idan ko duk wani abin ya kubuce mishi bin ruku'i ta hanyar ya riga ya kulla ruku'i na'am ana ji na'am idan wannan da ya kubuce mishi ta hanyar ya riga ya kulla ruku'i na'am
sajada to ya sujada na'am litarkin jihar domin barin bayyanawa Mhm.
idan bayyanawa ne ya bari ya ɓoye na'am to kabila salam sai ya kabli na'am tunda ya riga ya r- rasa dawowa wasa ko karatu Right.
ta hanyar ya burga kulla ruku'u ƙwarai ko
amma fa na'am ko da a ce sura ne kadai sai ya yi haka na'am ko kuma fatiha da sura ko da sura ne in ya riga ya kulla ruku'u na'am
bai sa ko karatunta ba Mhm.
ko da iya sura ne kadai na'am to sai ya yi sujjada idan bayyanawa ne yayi a gulla ke ɓoyewa to ya ba'adi na'am idan boyewa ya abun da ke bayyanawa ya kabli na'am Allah ka kuka gane na'am insha Allah na'am shine zai suka ce sajada li tarkil jihadi Mm.
ya sujada dan barin bayyanawa qabla salamu qabli domin ya rage na'am ƙwarai ko wa ya tarki sirri dan barin boyewa kuma ya bayyana ya sira ba'du domin ya ƙara na'am sawa'un ɗaya ne kana min al-fatiha ta aw suratu wahdaha na'am wannan matsalan da aka samu a iya fatiha ne Mm.
ko ko a iya sura ne kai na'am tunda ai ya riga ya kubuce mishi sa ko karatu ya riga ya kubuce mishi ta hanyar kullar ku kun gane na'am Eh?
na'am na'am to shi ne ya ce su'al ma hukuman bai ka fi salati na'am mai hukuncin wanda ya dariya a cikin sallah na'am
jawo man bai ka fi salati wanda ya dariya a cikin sallah batalat sallar ta baji na'am sawa'un ɗaya ne kana sahin ya yi dariya da mantuwa ne na'am au amidan ko da gangan na'am kawai kai dariya a sallah ai ta baji na'am
sai ma da ce wala ba ku fi salati illa gafilu ba mai dariya a cikin sallah sai rabkanan ne Mm, mutala'ibin mutala'ibin mai wasa mm, wal mu'mini shi ko mu'mini idza qama lis salati mm, idan ya miƙe zuwa ga sallah ya tsaya wa sallah mm.
a arada bi qalbi an kulli ma su Allah Na'am.
yana kauda kai zu da zuciyarsa gabarin duk abin da ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ya tabbata gare shi matarakar duniya kuma ya bar duniya wa mafiya da abin da ke cikin ta hatta yuhidira har ya halarto da jalalan layi girman Allah subhanahu Mm, wa azamatahu da darajar Allah da matsayin Allah mm.
bi kalbi a cikin zuciyarsa ka gurin ko Na'am, Maliki.
kun ga gurin Mm, to wayar ta ida kalbuhu mm, kuma zuciyarsa ta rinka raurawa na'am, wurin kalbahu din nan kamar da shi kalbuhu na'am, qalbu.
wayar ta ida kalbuhu za ka mai da shi Mm.
ba'un din mai rufa ne Mm,
ita ce fa'ilin ai na'am,
an gyara qalbu.
eh shine fa'ilin Mm,
kalbuhu ta gyara gurin kalbahu wata rahaba kaga aka ce kuma nafsuhu ka gani ko wata rahaba nafsuhu eh, kuma zuci ransa ta rinka jin tsoro min haibatin lahi da kwarjinin Allah jalla jalaluhu mai girma da buwa wanda girman sa ya daukaka fa hazi kaga wanda muka gaya maka salatul muttaqin ita ce sallan masu tsoron Allah Allah ya azarta mu da shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su'al to ya gaya maka dariya mai bata sallah ne ko da gangan ko da ba da gangan ba sai tambaye ka kauci.
hal alai shehun fit tabassum Mm, shin akwai laifi gare shi cikin yin murmushi jawab wala alai shehun fit tab wala alai wala shi alai fit tabassum an ga gurin ko Eh?
mm, wala shi alai babu komai a kansa fit tabassumi wurin yin murmushi an gani bai da qalbu ba shi.
su'al Qalbu.
ma hukumun buka'il khashi fi salati to me hukuncin kukan mai tsoron Allah a cikin sallah Na'am.
jawab wa buka'ul kashi kukan mai tsoron Allah fi salati a sallah muku tafarin a bar yafewa ne a bar gafartawa ne Na'am.
domin manzo Allah ya ce idan da ta yi kuka domin Allah da tsoronsa Mm, ba za ta taba ba zai taba yiwuwa wanda idan shi ya kuka dan Allah ya shiga wut- ya shiga wuta ba sai dai idan raƙumi zai iya wucewa ta bakin allura an gani na'am.
da haka mu kare mu ta kuka a cikin sallah kada ka kalkalo shi amma sal ma hukumu man ansata me hukuncin wanda ya shiru li mutahaddisin ga wani mai ba da labari amma kalilan shiru kaɗan ba baka kasa kunne ke ta jiwa ba kai ne ka ji an ce misali ai da suka biyo mutane da gudu al'adu da ka saurara ka yi tuyo ake ciki ya yi za a ai za a ana gudu ana gudu ka yi yawon fita kuma a gudu a zai za a yi allahu to mai hukunci wanda ya ɗanyi shiru ga mai ba da labari kaɗan amma ba da yawa ba na'am ومن أنصت المتحدث wanda ya shiru ga mai bada zance kalilan shiru kadan to fala shi ali babu komai amma da yawa ne to zai bata sallah na'am
su'al ma hukumu man qama min rak'ataini me hukuncin wanda ya miƙe daga raka'a biyu Mm, qabla al-julus kafin ya zauna ba ana zama ba na'am to shi sai miƙe jawab wa man qama min rak'ataini wanda ya miƙe daga raka'a biyu qabla al-julus kafin zama to fa in tabakkar idan ya tuna qabla an yufariqa al-ardh bi yadayhi wa rukbatayhi na'am kafin ya rabu da ƙasa da hannayensa biyu da gwiwoyinsa na'am
to raja ila julus to ya dawo ya zauna idan har haka ne Mm, sai da ya haka sai tuna a ai bai zauna ba kaga ai gwiwa ne ne ko Mm.
hannu ba su rabu ƙasa to ya komo ya zauna mm, sai ya zaman zaman raka'a biyu mm, mm, amma idan ko ya riga ya rabu da ƙasa ya gwiwa ya rabu hannun ma ya yi haka Mm.
ya tuna duka ya dawo na'am ya riga ya- an gane na'am, ya ci gaba da sallar shi na'am, shi ne yake ga maka wa man qama min rak'atin wanda ya miƙe daga raka'a biyu bai zauna ba qabla al-julus kafin zama to fa in tazakkara in ya tuna abin kuskuren shi qabla an yufariqa al-ard bi yadayhi wa rukbatayhi kafin ya rabra kasa da hannayensa biyu da gwiwoyinsa to raja ya dawo ila al-julus zuwa zama wala sujuda alayhi ba su jira kan shi na'am,
amma wa in faraka idan ku ya rabu da kasa da gwiwoyinsa da hannayensa na'am, tamada ya zarce ya miƙe ya ci gaba da sallarsa tamada ya zarce na'am, wala mai yarje kai ya ce zai dawo na'am, wasu zira kamar salami sai ya zira kauli saboda ya bar zama saboda zaman ai sunna ce mm.
ko ba ka gani ba What else am I going?
eh Na'am,
wayin raja'a idan ko ya dawo mm, ba da mufaraqati bayan ya rabu da ƙasa na'am, ya kuma dawo ya gigice na'am, wa ba da alƙiyama kuma bayan ma yadda ya miƙe na'am, kai ne malam ka miƙe to ka zama an wasu subhanallahi mm, sai da ya miƙe ana ta subhanallahi gigice ya ƙara dawowa ya tuna ya dawo na'am, sahiyan da mantuwa wa amidan ko da gangan ko yaya ne Mm.
Sala- had salatu do sallar shi dai tayi mm, amma mene wasa da ba da salami zai ba adi mm, domin ƙara dawo wannan dai mm. Eh, shi ne ƙarin da ka- ka gane tunda ai yanzu ya dawo ai Mm.
ya risko abin Eh, ta amma kuma bayan ya risko abin an ya ƙa- ƙara dawo wannan babu ita ai mm, ka gane da kyau mm.
da bai dawo ba ai zai kabri ne tunda ragewa ne Mm, to amma kuma ya da miƙe ya ƙara dawowa wannan ƙara dawowa ai ba ta a sallah ka gane Allah sa kun gane na'am, gani.
amma da kawai da da ya manta da ya gyara da ƙasa ana mai tasbihi ya kyale tun da ya san karatu Mm, zama ce ya bari ƙwarai kuwa.
kuma dama Allah yakan jarabce mu Mm, Allah ya dom Allah rafkanwa Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin shi muka koya ma'ana ba irin wannan rafkanwa namu na shedan na waswasi ba mm, Annabi ya Allah ya kiyashe shi da wannan ya ku Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi domin mu koya mm, kaga kai kai ne farau ka riga ka san cewa ka bar zama sai ka cigaba sallan kai ka kawo kabli in ka gama- gama sallah ka kawo kabli tun da ka rage mm, ta bayan ka riga ka rabu da kasa ka yi sai ka gigi sai kuma ka ƙara dawowa mm, ai kuma babu ƙara dawowa bayan an yi ko akwai ƙara dawowa a sallah mm.
to wannan ƙara dawowa wanda ya shine ƙarin da yanzu kuma tunda ai yanzu ya dawo ya kawo zaman Mm, yanzu zaman ta sauka akan shi hukuncin zaman yanzu babu mm, ya kawo zaman shi yanzu ya tashi mai zai yi ba a duk tun da ƙara wancan ƙaru wancan da yi Allah ya sa ku kun gane na'am, gani, na'am.
Ta.
Daidai shi kenan kenan?
eh Daidai shi kenan?
shi ta tun da ya dawo ya yi shi ba Eh, kalan in bai dawo ba.
a in bai dawo ba tahiyyar shi kenan in ya zira biyun ne yana matsayin tahiyyar Mm, ka gane tun da tahiyyar sunna ne mm, tahiyya ta farko sunna ne mun karanta kun ka su gane irin wannan ka haddace sunnonin sallah da farilla a sunnonin sallah kim a kanka to ana hukunce hukuncin za ka dinga gane tunda a cikin sallah sujada kabli da ba da take kewayawa ka gane so duk abin da ka zan ce za a yi kai kabli ka kalla da kyau a kowane sunan da aka bari duk abin da ka zan ce za a yi ba a ka kalla da kyau a kowane sunan da aka ƙara wani abin da aka ƙara ka gane to wannan kenan shi zaman tayya na farko sunna ne da haka idan ka bar shi ka tafi ba komai ya wuce amma za ka yi zira kabla salamu saboda ragewa ka gani to su'al ma hukuman nafaka me hukuncin wanda ya ya ya huri ko ya busa fi salati a cikin salan sayin da mantuwa kai ne kana sallah ka zo zaka sujjara gine ya kawai ga tsakuwa sai ka ka fu ai wannan sauti ya wuta magana ce ka fahimta Umar na faka fi salati wanda ya huri a cikin sallarsa sahiyan da mantuwa da zai da ba da salami ba da tunda ya kara abin da ba shi a sallah hurin na akwai ta a sallah eh ke ba aji wayan kana amida in ko da gangan ne ya hurin to ba da salatu sallan ta ba domin ya kara abin da babu a sallah kaman ya ce ayar sallah bata kawo daidai ba ga ciku na kawo ka gani to Sali, ma uku mana ɗasa fi salati me hukunci wanda ya ci shawa a sallarsa. Jago mana ɗasa fi salati wanda ya ci shawa a cikin sallarsa. Fala ya shagiri bil hamdu kai ya shagalce da cewa alhamdulillah. Domin yana cikin sallah ita ko sallah ita ce haƙiƙanin alhamdulillah. Wala ya rudda alaman shammatu kuma kada ya dawo da sallama wala ya ruddu alaman shammatu kai ya mai da kai ya mai da addu'a ga wanda ya gaishe da shi da ya rahamaka Allah. Ka gani?
zai ce alhamdulillah A misali sai ya ci alhamdulillah. Ka gani? Amma an so samu ne ba sai ya yi ba. An gane?
in ya ce din Ba matsala. To kuma misali sai ya ce, sai ya ce ya rahamaka sai wani- alhamdulillah sai ya ce ya rahamaka Allah. To kai ya mai da mai.
mai da shi Ya ce, ya haɗi kuma Allah shi balakum kuma ya ce, ya kafirin Allah lana wa lakum kai ya faɗa haka. kuma wala ya shammit adisan kuma shi ma kada ya gaida wani mai atishawa yana sallah ka gani ai fa in qala lil musalli al adisu ma'ana idan mai wani mai sallah mai atishawa yace alhamdulillah an gani fala shi alai babu komai akan shi an gani wala shi da adizan kai fa in hamidallaha idan shi mai sallan ya ce alhamdulillah bayan atishawa ai shi ne maka shari ai fa in ƙalin musalli al'adis idan mai sallan ne dai atishawa ya ce alhamdulillah ka san a can baya ce maka wa muna da zafi salati fala ya girbe hamdi wanda ya atisha a sallah kai ya ce alhamdulillah shine anan ya ce maka kuma ya ce wala ya rudda alaman shammata kai ya dawo da addu'a ga wanda ya gaishe shi wala ya shami kadizan kuma shi ma dai idan ya ji wani mai sallah ya atisha ko wani ba mai sallah ba yana sallah kare ya gaishe da shi ka gani amma fa ina mi dalla idan mai sallan ne ya atisha sai ce alhamdulillah ai fa in qalil musalli al hadis idan mai sallah mai atisha ya ce alhamdulillah to falashi alai babu komai amma an so samu ne kada ya shagaltu da wannan domin yana cikin sallah wanda ita ce hakikanin alhamdulillah an gani su'al ماذا يفعل الذي تسابق في الصلاة wanda ya hamma a sallah me zai aikata jawo man ta saba fi salati wanda ya hamma a sallah saddafa wato ya maza zai rufe bakin shi kan me ya fito wala yanfusu kai ya tofi illa fi so bi a cikin tufafinsa min gaire ikiraji rufin ba ta da fitar da harfofi ba sauti sal ma hukuman shakka fi hadasi me hukunci wanda ya hukunto game da hadasi tusa ko fitsari auna da zatin ko kuma game da wata najasa da ta same shi jabo man shakka fi hadasin wanda ya kuto game da hadasi auna da zatin ko najasa fa tafakkara fi na salati qalilan sai dan yi tunani a sallah sa tunani dan kadan ba fa da yawa ba summa ta yakana tahara da sai ya tabbatar da eh akwai tsarki ko kontuni to falashi alai wannan babu komai akan shi na sujjada an gane an gane Zai ci gaba da sallan shi.
cigaba da sallan shi tunda ya tabbatar a yanzu ka gane? to amma da kuma zai kasa tabbatarwa ne to in gwakwancin ya yawa to shi kenan ya yanke sallar Shi yanke sallah ne.
ƙwarai kuwa domin ba a sallah ba ba tsarki su'al ma hukumu man iltafata fi salati sahil me hukuncin wanda ya waiwaye a cikin sallah da mantuwa jawo man iltafata fi salati sahil wanda ya waiwaye a cikin sallah da mantuwa falashi alai babu komai a kansa wayin ta'ammada idan ko ya ganganta yin haka da gangan fa huwa makruhun to wannan abin ki ne wayyan wayin sadbar alqiblata idan ko ya riga ya jiya wa alqibla baya qada salati to ya yanke sallan ma ta lalace
In ya biya wa yake.
eh gaba daya shi wayan nashi ya wuce gona da iri yana haka yana haka haka wannan abin da ke so ya waigo ai babban abu ne su'al ma hukumu man salla bi haririn me guci wanda ya salla da alharir tufafin alharir manzo Allah ya haramta sa alharir ko ya ce eh, sa hariri haramun ne ga mazajen mu amma halas ne ga mata yau
Ya yi.
inna ma yalbisu man la khalaqa lahu fil akhirah annabi ce mai- ma saka shi maza marasa rabu a lahira al'adiri wani riga ne mai kyalle-kyalle mai shara-shara wanda mata ne sukan saka shi
Mata su iya sa yi kenan.
banda maza Amma wanda.
ko kai yanzu a- a a yanzu a a al'adar mu yanzu ka sa kaya mai kyalle mai ake cewa Kawai kamar wata mace ko kawai shi.
kamar wata mace haka ake cewa ka gani to alhariri kenan wa man salla bi haririn dole salla da alhariri aw zahabin ko zobe na zinari aw saraka ko kuma yayi sata fi salat ana cikin sallah kaza akwai irin wannan ana sallah yana sata aw nazaran muharraman ko ya kalle wani abin da aka haramta abin haramtawa to fa huwa asin shi dai mai zunubi ne amma wa salatu sayyatin sallar shi ta inganta wato zunubin shi daban sallansa daban
In yana sallah kawai kawo ɗaukan malika.
eh wara sallah ta Amma- Amma sallah yana.
eh in dai bai bar wani rukuni ba amma ba yau zaka da hankali ne kowa can gurin za ta bai bar rukunin ka ba itidali ba tumanina wannan an bar farilla sallah ta lalace kamar haka kawai ana sahu kawai ga wani abu kawai ya dauke sa ka gani Hankali yana sallah.
eh sallan shi tayi amma dai ya sa ba Allah wato akan wannan fatawar Imam Malik ya gina wannan fatawar nasa akan wannan hukuncin cewa duk mutumin da ya yakin hajji da dukin haramun hajjin tayi na'am amma dukiyar nashi dai zunubin kana
hajjin ta yi Hajjin ta yi.
amma zai zama ke- amma wasu daga cikin malaman mazhaba ba su mishi muwafaka akan wannan ba Na'am.
ba su mishi wa an gani ta ɗaya daga cikin fandisho na mazhabar malikiya in kana hada irin wani abubuwan to za ka rika warware su matsaloli haka don kuma a ce maka mutum ne yana sallah sai ya sai ya harara wani ko kuma yi wani sabo da aka yi maka to kaga zai zai bi karkashin wannan hukunci ka gani to yana daga cikin fandishin maza ma'abota mazhaba na malikiya an gani ta ji ko abin ko haram ya kalla abin da aka haramta mashi duka dai shi ne zunubi ne amma sallan shi ta yi su'al ma hukumu man gari da fil qira'a Na'am.
me hukuncin wanda ya kurkure ya kuskure wurin karatu yana cikin sallah ka jina kuskure an gane inna allaha la yuhibbul kafirin sace inna allaha yuhibbul kafirin ai maza maza ka ce mashi la ba ya ka jira shi ba ka gane da ka jina inna allaha ana inna allaha la yuhibbu ka jina inna allaha yuhibbu ka gane ta- ko ana inna la la yudiyu ajral muslimina kada ana yana ta inna la yudiyu ajral muslimina to mun zo ku yara wai ta to wanda ya kuskure cikin karatu jawab amma nan kalida fil qira'ati wanda ya kuskure a cikin karatu bi kalimati bi ya saka wani kalma min ghairil qur'an wadda ba qur'ani ba an gane sai ce mene bi kalimati min ghairil qur'ani
Wala yi.
من ذلك في القرآن بكلمة من غير القرآن Mm.
فلا سجود عليه to a gyara ba abin da yake a matanin matanin akhdari wa kenan je da gurin ya rubuta sajada ba'da salami na'am wa in kanat min alqur'ani fala sujuda alayhi na'am an gani na'am
wa man galida fil qira'ati bi kalimatin min ghairi alqur'ani wanda ya kurkure cikin karatu da wata kalma ba ta qur'ani ba na'am to sajada ba'da salami zai sajada bayan sallama tunda ya ƙara abin da ba ta qur'ani ba na'am kamar an ce uliya ayyal kafiruna la abud sai ya ce a abudu mata abuduna an ce la ya ce a abudu na'am haka wannan ba ko kuma ba haka ba ma ba irin haka ba ma ya sa wata kalma ba kalmar alkur'ani ba na'am ka gane Right.
kamar mene kamar وسيجنب وسيجنبها الأتقى كو سيتي وسيجنبها ال آه آه مثالي وسيجنبها المرضى وإذا سنمرة على كلاب نيسان شيكا Mm.
sauran ka ce ya sannan bala ashka to ai kamanceceniya ne ya ja ya kirkice akwai wancan ɗin ashkan a ƙur'ani Very good.
to zai koma wancan babin da muka karanta wannan hukunci da muka na gaya muku a farko Very good.
ka gane kamar yana cikin karatu saboda kamanceceniya ya shige wata Ka daga wani wuri ya wuce wata a to sai ka ce wasa yujannabu hal marada ko a'ama Mm.
ko wani abu kaga dai wannan ba shi a ƙur'ani Ba shi. Very- to kaga yanzu wannan ya ƙara abin da ba shi a ƙur'ani very good.
sai da ba da salami zai yi ba shi Mm-mm.
wa in kana tumel qur'ani idan ko kalmar akwai ta qur'ani gigi cewa yi ko kurkuren wasali ne Mm-mm.
to fa la sujuda alayhi ba su jada kan shi kun gyara gurin to
Ina Bible nan gaba da- fa la sujuda alayhi ba ba su jada kan shi Mm-mm.
illa an yi taghayyara lafzu sai dai idan an ga yana canza lafazi aw yafsudul ma'ana ko kuma ma'ana ta baci Mm-mm.
an gani aw yafsudul ma'ana ko ma'ana ta baci Mm-mm.
to fa yasjudu sai ya sujada na ma ku ƙara ba da salami akwai ba da salami Mm-mm.
sun sa kawai fayar zuri to za ka hara kai kuma ba da salami akwai wanda ya zo a matanin akhdarin Mm-mm.
an gani Mm.
fayar zuri ba da salami sai su jira bayan sallama an gani da kyau an ƙara ba da salami din a gyara Mm.
ba ƙari ba ne gyara ne can gurin daga mindiyar kwan suka sa sajada ba da salami wa in kana zinin qur'ani Mm-hmm.
to ga ci gaban nan fala su juda alayhi Mm.
illa an yataghayyara al-lafzu aw yafsudu sai dai idan lafazi ya jirkita aw yafsudu al-ma'ana ko kuma ma'ana ta baci fa yasjudu ba'da salami sai sujada bayan sallama su'al ma hukuman na'asa fi salati me hukuncin wanda ya gangari a cikin sallah jawab wa man na'asa fi salati wanda ya kokari ya yi gangari a cikin sallah fala sujudu alaihi babu sujada kansa ba mun karanta ba sahabban manzo sallam takhfiqu ru'usahum kansa yana karkata wa hum yantazuruna al-isha'i suna sauraron isha'i eh mun karanta to amma wa in saqula nawmu idan baccin sa ya tsawo ya nauyi ada salata salata wal wudu'a ya sake sallan da alwala an gane su'al ma hukumu aninil maridi me hukuncin nishin mara lafiya abin da ake nufi da anin nishin da yake fitowa ba tare da kane fitowar shi ba ka gane a gane wannan da kyau nishin da yake fitowa ba tare da kane fitowar shi ba shine anin mara lafiya ba yana nishi ba ba yana nishi ko me yake zaga yana da nishi shi da kanshi ke neman ke neman fitowar abin nan shi ne kanshi ke fito da shi to shi ne me hukuncin nishin mara lafiya jawab wa anidul marid nishin mara lafiya muktafarun abin yafewa ne sual ma hukumu tanahnuhi lid darura me hukuncin nishi tanahnu shi ma nishi ne amma kuma nishin da kai shi da nishi shine muje wasu suke cewa gyaran murya sai ce an an wannan ba nishi bane eh amma shi ai da nufi ka yi shi to me hukuncin yin wannan nishi din lidarurati domin lalura anin nishi wanda ba a nufe shi ba sana'anu kuma wanda aka nufe shi jabu wata na hannu kaga yin nishi da nufi ko kuma ka ce kaga yaran murya lidarurati dan lalura muktafar shi ma abin yafewa ne walil ifhami kayi kuma dan ka fahimtar da wani inda guri yake ko kuma maganar da yake akwai munkarin wannan abin ƙi ne wala ta fito da salatu biyu amma sallah ba ta ɓaci da shi su'al ma hukuman na dawo ahadun me hukuncin wanda wani ya kira shi yana cikin sallah faƙala sai ya ce masa subhanallahi ka gai kai riga sallah a kira ka sai ka ce subhanallahi ma'ana wai kana mamaki shi wannan ba shi da hankali ne bai san in mutum na sallah ba a kiran shi ba shi ne ta kuce kace subhanallahi ka gane ma abu da ke nufi eh subhanallahi kaman kayan magana ne kaman kayan nufin yanzu a ce mutum ina sallah ka kira ni ai abin da kake nufi kenan ko ba abin da kake nufi kenan ko kuma ya ya fahimtar da shi yana sallah ba subhanallah a'a kai mai sallan ake nufi ba ma hukumun man na dawo adun me hukuncin wanda wani ya kira shi na shi yana sallah na faƙala lahu sai ya ce ma wanda ya kira shi subhanallahi na
wato dan mamaki ya kira shi yana sallah kaga subhanallahi magana ce magana ne amma kuma kasancewa tana cikin jinsin sallah shine sauƙin shi na'am ba subhanallahi a sallah akwai to shi subhanallah
wa man nada wa adin wanda wani kira shi faqala lahu sai ya ce mishi subhanallahi to koyi an karanta saboda wannan aiwar magana ce Mm-mm.
a wurin mai faɗin ta amma wasu har salatu sallan shi ta inganta saboda ai ita ma subhanallahi wani yankin sallan ne akwai ta a cikin sallah Allah ta ku kun gane na'am bacin akwai ta a cikin sallah to da yayin ce to sai yayi ba'adi Mm-mm.
yayi kaji inda mantuwa yi an gane kyau Mm.
eh ina ga mu kwana anan Mm-mm.
Allah ya kai mu sai mu tashi a tambaya na gaba na'am abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin